أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu mu da kuma lahiranmu yau asabar sha tara a ashirin kai daidai ga watan jumada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan gari namu na kafancan a wannan zawiya mai tarin albarka kuma yau halka ta farko ita ce halka ta sira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi shafi na sha biyu gazwatu badr kubra yakin badar amma babban kaga yakin badar an kasa shi zuwa gida biyu akwai karami akwai babba karamin shine wanda ba abin da aka yi ko sun ke ba karya to amma wannan babban to shi ne wanda ana kakkashe manya-manyan kafirai su saba'in a kakkawa manya-manyan kafirai su saba'in shi ne makasudin da ya sa suka ji haushi sai suka yi gayya a zo a yaƙi na biyu yaƙi na uhudu cewa wani na mutanen su nawa ne duka duka sun ɗari uku da sha uku ne ba amma suka yi difitin ɗin mu dubu ɗaya da wani abu to mu ƙara shirya mu to shi ne makasudin yin faɗa na biyu an gane wannan ba duka ba wanda musulunci ya jawo duka da na farko an ji dukiya ne ba ba haka bane dukiya ta tsira a ƙara kuma wata dukiyar dukiyar ta tsira shi ne suka ce to ba za su koma ba a nuna wa duniya cewa mu ma manya ne shi ne suka zo su dubu da wani abu su kuma musulmai su ɗari uku da sha uku me doki kwara ɗaya ne a cikin musulmai banda Allah ba wanda zai yi wannan abun ba mai doki gaba da a cikin musulman na ɗari da sha hukun da wuce mutum ɗaya ba ko biyu masu wuka ce tire da akwai wuka ne yan koyi mashi ba su yawa haka nan Allah ya ba musulman nasara to shi ne abin da ba mu shi to shi ne kuma zai mana karatu a kai kuma abin haushi na biyu da yake ƙara ba su haushi shine wai musulman nan ma suna azumi ka gane domin ai sha bakwai ga watan ramadana aka yaki ka gane kes din to wanne ruwan suke tare da musulman nan ga shi dai in kana maganar karfi na arkin su ba karfi domin suna azumi yunwa ma suke in makamai ne to babu makaman inda ba kai ne ake tunanin to ba wani da wakai a ciki to wanne ne ne shi ne suka ce to bari a yau gayya duka musulman su nawa ne duka duka musulmai gaba ɗaya sun mutu dubu biyu ne domin mu yau gayya da dubu goma shi ne suka yau gayya ƙauyuka da garuruwa haka da ɓangare kamar ne yadda kaga ana jin ayi mutanen musulmai makirci sai a je ƙauyukan garin da ke kewaye sai a yau gayya sai a zo a ce za a afka wa musulmai to haka dama tsarin su kenan su ayi menene illa fi quran mukaffaratin la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhaffanatin aw min wara'i jihad haka Allah yake ba za su taba yakan ku sai su zai zuwa sai sun yi ta haka ai ta kwana kwana ai goma yin kurajin sun kowa ne da kuma ne to shine malam ya zai ga mana yanzu yace gazwatu badrin al-kubra yakin badar da ake cewa yakin badar babba iya furqan to wani abu ne mizani ne da ke raba ƙarya da gaskiya allazi azza Allah bihi islam wanda wannan yakin ne Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci wa rafa manara kuma ya ƙara ɗaukaka in aka ce manara shine wannan abin da yake sama na masallaci ba duk inda ake za a hango shi ba ko ba haka ba wannan abin shine manara to yanzu manaran nan shi ne ƙara kamar ka ce hasken musulunci warafa manarar ya ƙara ɗaukaka hasken musulunci kaga wanda a azza ya bunƙasa ne manara ko warafa a manarar ya ƙara ɗaukaka haskensa wada mata shirka Allah kuma ya shaɗe shirka duk yawan nan na su zama ta banza dama ta banza ce wanda yake tare da Allah yawa ya bashi mamaki wa kharraba arkanu aka rugurguza fila ɗin shirkan ma gaba ɗaya ba manya-manyan masu kuɗin su bane ba su cewa da je sai an koya wa an nuna wa duniya isan mu to su da a kakkashe manya-manyan saba'in da gaske za a kamo manya-manyan saba'in kuma haka ce kuma ku fashe kanku bayu to wa sababuha sai yanzu a fara kayan wa sababuha dalilin yin wannan yaƙin na badar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليعترض إيرا لقريش من ذن الله يا بتوني دومينيا أبكاوا آياني نقريشاوا fatake masu dawowa daga kasuwanci ba sun kwace wa musulmai dukiya ba su ai dukiyar nan da suka kwace shine suke kasuwanci da ita dangane da kara karfi yanzu babu musulmai to wannan dukiyar sai musulmai suka samu labari ga ta nan dawowa a hanya kuma za su zo ta wuce ta daura da garin mu da garin Madina an gane wannan misali mutumin da ke na lafiya nasarawa nasarawan lafiya da ya ɗauko hanya ta kasuwar Mado kuyen nan garin dama a baya can ya cuce ku ya kwace muku kaya sai ka samu labarin gashi nan zai zo ya wuce da kuma kudin kwaci wanda wanda aka kwashe muku shekara biyu shekara uku yanzu shekara ɗaya ma dai ai ba shekaran da aka zo yi jiran bayan suka bara kwace musu dukiya shekara ɗaya kaga da zabu zabun abu yanzu ga dukiyanku an je an yi kasuwanci da ita an dawo za su zo ta wuce yaya za su yi sai suka yi shawara manzo Allah ya ce to tunda dukiyar mu ne mu tara kayan mu kaga ba yaƙi aka je yi ba an je ne a tara dukiyan a kwasa dukiya wanda dama sun suka kwace mana kaga ba dan yaƙi bane to wannan shine ta'arif din refresh refresh raji'atan min ash-sham suna dawowa daga garin sham kaga wayannan mutane in suka in na farawan lafiya yanzu ba za su gudu haka bane ai naka za su mutu kaga babu bukatu su je sama da kyau ko ba haka ba to duk da kaddarawa sai ya suka je ta can wurin ka goran can sai suka tara nan wurin su yan garin nan su ko mutanen nan da suka ji labari sai suka yanke shawara sai suka yanko ta madakiya kuma sai suka yi haka sai suka wuce sai suka hau kan babban hanyar daga abuja ne su na wurin nan jere sai suka hau ta jere kawai sai suka saki wancan hanyar suka ce mun mutu abu da mata zamu da irin abin ke in wannan lissafin duk baka ɗauka ba to sai suka tare su suna nan nan ne garin su an gani ko nan ne garin su su kuma suna nan yake da suna ga goro a suna ka goran ne suna ka goran ka gani ko yanzu nan ne garin da su masu fataken za su zo kaga idan ka je ka tare ka goro ai ana yi ita ce hanya lafiyayya ko to idan ka je ka tara wannan hanyar mutum yana neman zai zo nan garin ya yi escape ta wani hanya zai biyan su ta malakiya to irin abin da ya faru kenan an tara can sai kuma suka yanko ta malakiya ko sai suka shigo nan kaga kan barku can saka goro kuna can ko tsaya to abin da ya faru kenan musulmai sai suka tsaya misali ta can ka gora ga inda yan makan za su zo nan ne nan ne garin makan kaga an tara can hanya yanzu sai kai bilawar cewa tun da abin ya zama haka musulmai sun fito mu yanko ta mariyaki a kawai mu shigo nan kaga ma ba za su gamu to abin da ya faru ke sai mutanen garin makan nan sai suka samu labari ba dukiyan ta riga ta kukuta an yanko ta madaki hanya dai ba kyau amma an taho ta nan kuma dukiya ta kukuta sai su su abu jahal da manya-manyan kuraitawa suka ce kai wannan muhammadu na kamata a nuna wa duniya ba cewa mun fi karfin shi sai ai dukiya ta ku fita ku bari ce na ya dauki nauyi za a yanka rakuma a gurin saba'in ne ko ko wani abu makamancin haka a ci a more a je a yaƙe shi to abin da ya faru ke labari ya yi sau zuwa mutanen musulmai cewa fa gafa mushrikai nan su ma sun fito su kuma wa'annan musulman da suke ta addu'a Allah ya haɗa su da wa'annan dukiya ba wa'annan masu makaman ba haka ne ko ka gani suna ta roƙon Allah Allah ya haɗa su da masu kuɗi ba masu makamai ba da Allah subhanahu wa ta'ala wa iz Allah ya sa Qur'ani wa iz ya'idukum Allah ila qa'ibatayn an halakum Allah ya ce mun an sa addu'an ku amma ɗaya daga cikin su dai kan sai kun haɗu da su ɗaya daga cikin su to sai suka yi ta addu'a Allah ya haɗa su da masu kuɗi ba ba masu makami ba anna halakum Allah ya ce wa tuwadduna anna gaira zati shaukati ta kula ku kuna ta addu'a wanda babu makami a hannun su kuɗi ne ku har da su Allah ya ce wa yuridu Allah an yuhikka al-haqqa wa yubtil al-batila haka Allah ya ce Allah ya ce ni kuma ina son ya tabbatar da gaskiya a turan kasa a lalata kariya sai na hada su da masu makami ko kuma Allah ya ba su nasara shi ne malam ke gaya maka wa kana ma'ahu ثلاثة مئة وثلاثة عشر رجلا شي منزل الله صلى الله عليه وسلم yana tare da dakaru na sojoji dukan su gaba daya dari uku ne da sha falamma alimat quraish bidalika yayin da quraishawa labari ya riske su arsalat tis'a wa khamsina rajulan sai suka aiko mutane sojoji dari tara da hamsin cewa ku je ku yi kwanta ta kun junanmu dari tara da hamsin a wannan waya ta ce dubu ɗaya da wani abu to mu kaddara ma dai wannan din dari tara da hamsin akan dari uku da nawa da sha uku waye zai rinjaye wani da a duniya ne masu ɗari tara da hamsin ba ko tunda za ta samu ɗari uku da ɗari uku nan da sha uku so uku a can kuma gaba ne kaga sun ninka su biyar to amma Allah subhanahu wataala ya ce duk ba a ranta shi ba wannan yawan duk ta banza ne in dai ana dogaro da rahama ta Allah da nasara na Allah wannan yawan nasu duk ta banza ne lihimayati irihim wa tijarati sun turo wayannan mutanen ne da makamansu dan su kare dukiyoyin da kuɗin fasara ilayhim rasulu biman ma'ahu wa qatalahum qitalan shadida fasara ilayhim rasul sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu da waɗannan sojojin da aka turo ba dukiyar ba an gani ko yawan ba wa qatalam manzon Allah ya yaki waɗannan sojoji 910 da hamsin din nan italan shadidan aka ce yakin ma mai tsanani falal kana ni sai dai rika cewa wai kun yi sojan haya ne domin sai rika ganin wasu mutane da farin rawani suna kakkashe su wai wai kun ɗauko sojan haya ne ko mene ina ba san mala'iku ba ne Allah ya turo a yakin ma an turo mala'iku ba turo mala'iku mala'iku ku ce je ku je ku ce annabi na yaki shi ke haka fata fata da su malam wa ayyana Allahu al-mutka da da shara wa ayyada Allahu al-muslimina bil mala'ika kaga ni magana na yafi Allah ya karfafi musulmai da mala'iku fan hazamal mushrikuna nan da nan sai mushrikai suka kare wa usriya minhum sab'una asir aka kama manyan manya daga cikin su guda 70 su hakimai ne su daga kai ne ba ba ce ba ba to an gwaji ba eh eh ba ba kawo ai ba ba karo ba a ga manya manya daga cikin garin to wannan abu ya tauri musu hankali manya manya zaba yi ba ka dai kan yanayin garin gaba da aka ji an kashe manya manya saba'in an kama manya saba'in bayan ya yaki ya gama an gama kenan to wannan yana daga cikin abin da ya ba su haushi Allah ya gobe na zaman mushrikuna mushrikan nan sai suka kare wata biya wa mun muslimuna musulmai su karfin su suna gudu musulmai sai suka ya guje aka bi su ku suka gudu aka ce shi kenan yamtununa wa yasiruna ana takkashe su ana tsara kama su fa mutuna min al mushrikina sab'una rajulan ka gani a kashe manyan manya daga cikin su 70 kaga a baya mun karanta an kama 70 ko ko ba ka muka karanta ba an kama 70 yanzu ina wurin an an kama manya manya 70 fa mutuna min al mushrikina sab'una rajulan wa usriya minhu minhum abu jahl abu jahl ma anan a kashe shi wa usra minhum saba'una asiran aka kama captives captives guda saba'in an kashe musu manya saba'in an kama musu manya saba'in wa qutila min almuslimina arba'ata ashara rajulan a cikin musulmai an kashe mutane goma sha hudu ne mutane goma sha hudu suka yi shahada alhamdulillah ai idan ka kalla mutane ɗari tara da hamsin su gwabza da mutane ɗari uku da sha uku a ce wannan ɗari uku da sha uku mutane goma sha hudu a kashi ai ko wannan ba karamin nasara ba ko ba haka ba ba karamin nasara ba sun ba mara rasul sallallahu alaihi wasallama bi dafni al qatla al muslimina wal mushriki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shikenan yanzu yaki ya kare wayannan kafiran saura sun guga sun gudu to tunda saura sun guga sun gudu to gawawwakin ne wakon abbata haka a wulakance musulmai duk ku haƙa ramuka a bibbirne su shi kenan kuma musulman suka haƙa ramuka aka bibbirne su waraja ila madina manzon Allah ya dawo garin Madina walan ma qarabaha yayin da manzon Allah ya kusa shigowa garin Madina talaqawul wala'idu biddufu yara kanana sai suka ƙara taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin shi duna suna ƙara rera masa waƙan nan da aka yi masa lokacin da zai shigo garin Madina. Da ya yi hijira ba an bai waka ba? Tala albadru alaina. Yara suka suka ji labari an yi nasara ba. Suka sai aka bugawa. Malam yake duk da gudu aka ganga ma aka buga. Amma wani iri irin saman jeji. An gani irin saman jeji yawa. Kada wani ya ce ai amma sai ban za ke buga mana a to irin ta mandini an gani ko Allah ya ji mana kuma nan za mu tsaya Allahumma amfana bihi amin darasi na gaba ma ko akwai mai tambaya daya biyu bismillah ulum to wa alaikum assalam eh an mun karanta a baya ai ban kiyaye ba ni ba za a kara dubawa an koma biyu ka ɗauko littafin ka duba ko ba mun fara ba a baya yawan yakokinsa guda talatin da wani abu ko yakokin da ya je shi ƙananan yakoki da aka je ashirin da bakwai wancan arba'in da bakwai sun mai kuskure ba darasi na nawa shafi malam ya ce ulumul qur'an darasi ne na gaba fadlul istimai ala qira'atul qur'an falalan a taru a karanta alqur'ani ne girma an gani ko falalan a taru a karanta alqur'ani ne girma ba dai suna ba kamar yanzu kamar yadda yanci tannan suke ko da za su iya haɗa kai sai suna duk sati a musaukar qur'ani gayyato alaran momi duk sati sa musu saukan alkur'ani Allah ya rika nauye ma'aunin su ba sai wani shi kaɗai a ya su ya su sai a ce suna ɗan kungiyar su ka gane sai a ce misali suna ɗan kungiya an gane suna ɗan kungiyar su shike nan sai a ce to shike nan za a yi sauka da niyan wannan kasuwanci da muke Allah ya nauye ma'aunin mu Allah ya sa kasuwanci ya yi kyau sai sa a sauke musu Qur'ani ko to ɗaya sati ne zuwa ma su yi haka ni kuma da nake da shago na na citta misali ko ya ke cewa ni nake da kamfani na ko sto na na citta ni kuma zan iya sawa duk kwana biyu ko kwana uku ko kuma duk tirela idan na tatsa sai sa yi saukan kurani Allah ya faranta mana rai zuriyar ta sai ya rika yin haka to shikenan sai ga abubuwa suna ta da sai malam yace fadlul istiba ala qira'atul qur'ani fallan tattaruwa domin karanta alqur'ani mai girma malam yace innal istima'a ala qira'atul qur'ani sai dai tattaruwa da haduwa domin karanta alqur'ani da hu fada'ilun katira yana da falala mai tarin yawa wa zalika wannan kuma ya biyo baya ne lima warada an abi huraira saboda abin da aka rawaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kare ya a gare shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah da ɗaya mutane ba su taɓa taruwa ba a ɗaya daga cikin ɗakuna na daga cikin ɗakunan Allah ya tuluna kitaban layi baka canza ba yau ya tuluna kitaban layi suna taruwa sai tona wannan suna taruwa domin ɗan karanta littafin Allah wa yadda suna bainahu suna kuma yin jirasansa a tsakaninsu illa nazalat alaihim sakina face sai natsuwa ta sauka musu wa gashadu min rahma rahma ta Allah ta lullube su wa khaffatumul malaika malaiku kuma su kewaye su wa zakarahum Allah fi man inda Allah ya ambace su a wurin wanda ke tare da shi sai Allah ya rika cewa malaiku kaga Muhammad Sani gashi can yana wurin karanta alqur'ani rika gawa malaiku ce ka ga wane dan wane to ga shi nan ai kai abin alfahari ne ma a ce Allah ya kira sunanka ba ga Abdullahi bin Mas'ud ba da manzon Allah ya ce masa Allah ya ce ka karanta mun Qur'ani Allah ya kira sunana la ilaha illallah kai zan karanta mun Qur'ani manzon Allah kuma kai aka sauka mana Qur'ani har Allah ya kira sunana dadi ka ni to kai ma ka tana damun da Allah zai kira sunan ka ta wani hanya ka taru ko ka zauna a wurin da ake karanta alƙur'ani wa zakarahum Allah fi ma inda Allah kuma ya ambace ka a wurin wa'inda suke tare da Allah malaikun ke ya'ani abinda karatun yake nufi annahu min al-mustahab yana daga cikin abin so an yastamu annasu mutane su taru ala tilawatul qur'an domin karanta alqur'ani mai girma kama yujadu al'ana kamar yadda ake samu dai yanzu halakatun ana samun halkoki tafizul qur'an na haddace alqur'ani mai girma fil masajidi a masallatai wal madarisi da masallatai da makarantu ya ta'allamuna alqur'ana mutane suna sanin alqur'ani wa yu'allimuna kuma ana koya musu a gani ko saboda haka idan kana da sunna ko biki ko tarewa ba da yafi ka gara mutane a yi man karatun alqur'ani ba inda aka ce ya zama haramu ko inda aka ce ya zama bid'a ba inda aka ce an gane wannan ko nan garin da an ce kuna da wannan dabi'a da wata guguwa ta zo duk sai kuka yi watsi da su kuka daina yi sai a yi aure kamar an yi mutuwa a yi suna kamar an yi bashi don mu je gaba mu dai a tadabbur fil qur'anil karim in tadabbur ko mutanen ba ba fa yawan ba ba to maimai ne na yawwa rikewa a tadabbur fil qur'anil karim yin tadabburi kin karanta alqur'ani ne girma ilam kai da kake sauraron mu ka sani annal qari'a cewa shine karanta alqur'ani matlubun bil tadabburi ana neman sa ya rika yin tadabburi wal khushu'i da jin tsoron Allah inda qira'atul Qur'an yayin karanta al-Qur'ani duk ayar da ka karanta ka ka halarto menene ma'anarta da Allah subhanahu wata'ala ya ce wailun lil mutaddibina kalmar azaba ta tabbata ga masu tauyen mudu haka ce ka tsaya tukunna kafin ka je gaba shin ni ina tauye mudin eh ba na tauyewa to in je gaba ina tauyewa to Allah na tuba sai ka kiyaye da gyara duk aya kafin ka je gaba to ka tsaya ka binciken ka tukuna shi ne tadabburin saƙon da ke ciki ka yi comprehending din shi ka karɓa saƙon ka yi absorbing din shi shi ne ma'anar tadabburi duk aya da ba ga wannan ba ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Umar ko shi kai sai na Umar din sai da ya yi shekara goma yana haddace bakara bakara ba izu biyar ne bai ma karasa biyar ba wani da wani abu ne domin daga wa'in kuntum ala safari rubu'i ya fara ya shiga cikin ali imrana ko ba haka bane kaga izu hudu da rubu'i hudu ne ko ba haka bane to amma sai da ya kwashe tsawon shekara goma yana haddata haka ce kai ko me dauke da tsawon shekara goma ya ce kowane aya ɗaya idan na haddace ta sai na tsaya na yi aiki da ita in umarni ne na yi in hani ne na hannu amma mu yanzu malam cikin dare ɗaya sai ga mutum ya haddace nawa mamar sani ban kalle ka ma eh shaji nawa da yawa cikin dare ɗaya sai ga mutum ya karanta ko ya ma haddace za a iya cewa rubu'i biyu rubu'i uku kai wani izu ɗaya ma a rana ɗaya za a kuma sada da izu ɗaya a rana ɗaya kowane rana ɗaya izu a to sai daga cikin manyan malamai ai aya sati ɗaya hada Ibrahim sai daga cikin malamai ka je ka nemi tarihi bari faɗa maka gaba ɗaya ya haddace a sati ɗaya ya haddace Qur'ani babban malami ne amma shi kuma bai yi hakan Qur'ani ba. Da an zo an zauna cikin masallaci wurin yan uwa malamai. Shi malami ne amma bai da hakan Qur'ani. Da ya tsoma baki da ke mu da baki. Me ka sani? Kai da baka da Qur'ani ba. Yana dan je daurewa. Ka wata rana an zo ana wani magana na hukunci. Sai ya tsoma baki yake hukuncin kaza na. Sai mu baki mutum da zai yi magana. Bayan baka haddace Qur'ani ba. Shin ya ja bakin shi da shi ke nan an gama in dai maganan haddan qur'ani ne to ba dai ni ba kuma kawai sai ya shiga halwa a sati ɗaya ya haddace qur'ani Allah kuma ya damu ce shi ke nan daga nan kuma sai haka daina mai tsiya ce qur'anin kuma Allah ya bani a buga shi ne na sai aka aka daina rina shi na'am na'am haka
bayan ya sauke da nuna mana suka zo da sarkin garin gaba su ya haka ta ba shi abu ina gaba shi a kuma ne yin fata mai yara da za ta yi alƙur'ani ne su haɗa kuma na haɗa shi ke nan abin da to kun ji labarin zai haula ikon Allah da yake kasan su tana tana nan tana tsira wallahi ana mai da shi dan shekaru kawai ya rasu ai da malamai sun fuskanci irin wannan za ka yi magana cewa ka da burari mana shi yana da cikin abin da ya sa wasu sai ka ga kawai kuma Allah ya lamu shi ko kai yanzu kana so ba za ka iya ko kai yanzu kana so za ka iya in sati ɗaya sai kai bacci ne ba za ka yi ba bacci ne ba za ka yi ba izu ɗaya ne za ka raba cikin yawan wayannan awannin shi kenan yanzu misali mun ce sati ɗaya ko masu lissafi su buga mana awa ashirin da hudu so bakwai ai ba wani wahala ba ne wannan kawai dai kawai dai rikita rikitan mu ne kawai dai da neman abinci ba zai bari mutane su yi ba 168 sai ka ce divide by 60 kaga kowane awa ɗaya kowane awa ɗaya ka hada ta izu biyu kowane awa ɗaya ka hada ta izu biyu kowane awa ɗaya ka hada ta izu biyu ka haddace ka haddace
da nake da karatu ba Eh, ai, shi ne nake magana.
abin da ni ma ne ba ka ce wannan karatu wanda yake da karatu ba shi ma ne a cikin Kadari.
Kowane rana yana yin iya goma ke.
Hadda cewa, to kadari kowane rana izu goma, abu ne ma mai sauki kaga an lissafa mana. Izu goma. Ka ya kai kwabi kare sosai ba, bai kai ba. Bai kamata ya kai ba gaskiya.
Ido goma ko da abubuwa. Kullum addu'o'i da zai yi nan na bayan Qur'an.
An ce hajjan kawai ake yi. Shi abin da yake so kenan mako ɗaya ya wadatar. To ka gani cikin sauki yanzu za ka iya yi kai ma. Kai ba. kai ma za ka iya yi to haka rayuwa take da zan kana tagir kana son yanzu daga nan zuwa lokaci kaza ka haddace qur'ani irin wannan lissafin ake yi shi daga nan zuwa lokaci kaza ina son na haddace qur'ani to yaya zan yi kowane rana aya kaza kowane rana aya kaza yanzu kaman kai da nake ganin wannan ya maka yawa za ka iya ɗaukan kowane rana aya biyar kowane rana aya biyar in za ka daure haka kafin shekara biyu za ka iya gamawa za ka iya gamawa ko ba haka bane kafin shekara biyu za ka iya gamawa in kana son ka buga mu shi ma lissafi lissafi ne ba za ka ce kwana nawa ne a shekara ba ɗari uku da sittin ba ɗari uku da sittin sau biyu nawa to ɗari bakwai duka ayoyin ƙur'anin gaba ɗaya dubu shida da ɗari shida da sittin da shida kaga kenan za ka iya shekara nawa shekara hudu aya biyar biyar shekara hudu a waya ka ta farko tana ana ana ana tidda ai eh to shi ne ake nuna maka ba zai kamata kai shekara hudu ba bai kamata ya kai ba. bai kamata ya kai ba ayoyin da ba bai kamata ya kai yawan da ka faɗa ba cikin shekara biyu mutum zai gama shekara ɗaya da wasu watanni ne kullum aya biyar in je za ka yi kullum aya biyar kullum aya biyar za ka gama hadda kullum aya biyar kullum aya biyar eh ba baki za ka haddace ba wani wa ina bari na gaya muku wannan shine abin da ake yi ba shine fa'idar syllabus da kake gani makarantu suna bi ai yanzu tsarin mu na makarantar mu yanzu haka ne yaran mu aya biyar biyar ake kara musu yanzu yaran mu kafin ya gama JSS ya hada shi Qur'ani. In ji a tsakiya ne, tsarin mu kenan. So da kana sa abin da yake bara. Ana biyar biyar ne, tsari ne, za a bi tabbatar ana yi. To abin lissafi ne kamar kai kana ganin ma aya biyar ya maka yawa. Ce wato aya biyu, aya biyu. Akwai malamin da ai da aya ɗaya ya hada shi. Aya ɗaya ɗaya kullum aya ɗaya ya ta maimaita ta kamar waka ya ta yi, ya ta yi, ya ta yi. haka kuma Allah ya taimake jihadi da Qur'ani mu je gaba kaga ne duk kashin yamma lokacin malam Muhammad mu je haka ce bi tadabbur kana tadabburi kaga mun ya hada da aya jirjir ai zai yi sanin ma'anan ayan yana kiyayewa wannan ayoyi da din ga abin da suka ce sun ce kan kaza ne kan kaza ne kan kaza ne wa sifatu zalika siffa akan haka shine an yasta gida kalbahu bitafkir ko bitafakkur fi ma'ana ma ya tsaro shine ya shagaltar da zuciyarsa kan tunanin ma'anan abin da yake an gani ko kamar misalin ayan da muka karanta yanzu wailul lil mutaffifin kalmar azaba ta tabbata ga masu sauya mudu kwakwalwanka ya suranta mata kalmar azaba ta tabbata ga masu sauya mudu kalmar ina tauyewa kai in kana tauyewa ka sani ba in kana tauyewa ka sani kai da kanka ba sai wani ya zo ya gaya ma ba to kana zuba idan ka kawai ka hango kana tawayewa kun ka ci Allah na tuba shine kaida na farko da kai identify din cewa kana aikata kuskuren to ka ce ma Allah ka tuba daga nan sai a kiyaye ne to daga nan kuma za ka yi wucewa ta aya ta gaba to shi ne aka ce ka shagaltar da zuciyar naka kan ma'anan ayar da take karanta shi za ga mafi yawancin larabawa suna karantawa suna kuka suna karantawa ana kuka hawaye sosai sai ka ɗauka an mai mutuwa ne zai ta karantawa yana kuka hawaye na ɗaya da saboda yana tadabburi yana kawo ma'anan abin da yake karanta wannan kai akwai kura ba ka ji mutum yana karantawa waji a yau ma'izin bi jahannam la ilaha illallah ke ranan za a taho da wutar jahannama gashi kuma yayi dace ya karanta hadisin manzon Allah da yake cewa tana da linzami guda saba'in kowane linzami kwara ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in yana rike da linzamin yana canta tana ta inda kaga ana dawo saniya tana yana kallo a idan shi cewa waji a yau mai izin bida zai yi tunani ba ba mamaki makwabcinsa ya taɓa kwana da yunwa bai taimake shi ba in aka kawo wannan wutan jahannama zai yi ba za a kan shi sai yana kuka waji a yau mai izin bi jahannam yau mai izin ya tazakkaru insanu wa an lahu zikira ko dai shi ma yana ciki sai ya ƙara kuka sai ga ma ba abin da za a rika faɗa ranar lahira ko dai shi ne ma yake faɗa Allah yake mene ta min yanzu ya kulu ya laita ni kaddamtu li hayati kai tona me na gabatar a rayuwa na Allah ka sani ne majidda ne ha ran buhari ba fa kai aka cewa Allah ko ba Allah mu da to sai ga yana turantawa ko ma maganan da zai faɗa ne ranar lahira yanzu Allah yake faɗa ya kulu ya laita ni kaddam duniya ya ce kai tuna menene na gabatar a rayuwa na a tabbas na ne ko wannan ne muka lissafin awoyi ko awa ashirin da hudu gaba ɗaya a cikin awa ashirin da hudun ka gaba ɗaya a nan ne ko gaba ɗaya awa ashirin da hudun ka gaba ɗaya minti hamsin ne kake yin ibada a cikin minti hamsin ne da alolanka da sallanka minti goma ne a cikin awa ashirin da hudu an cire hamsin saura nawa saura an cire minti hamsin saura nawa awa ashirin da uku da minti goma cin abincinka minti talatin ne da safe ka karya minti talatin da ranar minti talatin da daren minti talatin in kuma ma wanda yake cin abinci tare da iyalinsa ne sai ya wuce minti nawa sai ya wuce minti talatin kai ba ka ga abin da ya faru ba in kana cewa mishi da iyalinka sai ka wuce minti talatin sai ka ɗauko loma za ka kai baki da ce maka a tilare ta hayu dan Allah namiji ko mace sai ga ga da kai ba haka sai ai namiji da ƙara haihu ka Allah ya raya Allah ya dai yaya kake gani za ka samu zuwa ko ko tare za mu je ko ni sai zan je eh to to sai ga ana ana tira sai ga awa ɗaya ana neman shi kana da ba da dare ba inda zaka ji shi ka ake ƙara sakewa da daren sai ga an wuce minti talatin ana cin abinci to minimum minti talatin in ka ce minti talatin so uku awa ɗaya da rabi ko ba haka ba sai bacci kana kwashe wurin awa takwas ko awa bakwai kana bacci awa bakwai to ka kwanta karfe tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu biyar ka tashi takwas dai takwas dare in dai kana zama teburin mai shayin shan shi ne za ka ce kana kwantawa karfe goma ka ga ko sha ɗaya amma in dai ba haka ba awa bakwai dai zuwa takwas duk ka ƙarar da shi a bacci ka ga baccin da kawai yarin da ya ibadanka ya ninninka ya ninninka ya ƙara ya ninka cin abincinka ya ninninka ibadarka ya ninninka ibadarka duk sauran lokacin kuma kana neman kuɗi ne idan ka cire minti talatin minti hamsin din nan shi ke nan abin da ka kaddamar zuwa ga Allah sauran zai bacci ai ba halitta wa abu razi ba wato ana noman magana ne average din mutanen gari har yanzu a cikin mun nan akwai wanda kullum sai ya karanta izu biyar akwai wanda kullum izu goma yake karantawa kaga ba za mu kirga da shi ba yanzu muna magana akan majoritin mutane ne sai ga abin da ya kaddamar a rayuwar shi zuwa ga Allah minti hamsin ne kullum a cikin awa ashirin da hudu ta yaya kenan shi sa ranar ga Allah yake gaya maka ɗan adam ɗin ne da kan shi yake faɗa ranar lahira ya ƙuru ya laita ni kaddamtu bi hayati kai tona me ko na gabatar da shi wurin Allah na yasa iyayenka Allah ya saka musu alheri ya jaddada rahama a gare su gaba ɗaya kake ganin su ko da wuce su suna yawo da sharbin nan a sunan kwallon suke kira sunan wa Allah kiran lokutan nan nasu kai ya kare a banza yanzu ga matasa yanzu an ɗauko wani sabon yayi ko sai ga mutum ko tuki yake yi sai ya ga ko ba ga wani sai ga yana daddannawa is is is is shi ma kada lokacin yake tafi a banza kai ma naka bari a baka a baya in yawo da tarbi kana tunanin mutane za su sa maka yi ka zama zaki ka yi guda biyu ne suke ga wannan ga wannan ko da maka na wannan malamin ne haza ta fa ba haza ta fa an gani ko wai wani malami ne yake bada labari wai akwai wani limami yan garin suka tuta su gaba kullum guduba ɗaya yake sai yan garin matasa suka ce guduba nan ya ishe mu to yana da ya shigo masallaci kafin a fara sallah sai dan zauna a ɗakin liman da ne sai ya aje hutuba kawai sai aka samu wasu yan ta'adda ko malam sai suka sace hutuba ya rasa yadda zai mala da ya hau kan mulbarin nan aka ɗan yi kama kame aka kamo na aka kamo na aka yi sallah juma'a mai zuwa sai ya rubuto hudu ba guda biyu kuma irin wancan ɗin dai sai ya rubuto guda biyu sai ya ƙara aje ta shi kenan yana yi yana kallon wani ba wanda ya ɗauka da ya zo ya hau kan mimbari sai ya ce ma sanar da mamu yanzu an taru sai ya ce هذا خطبة وهذا خطبة da shi ne kai ma in kana tunanin duka wannan sharbin zai zama maka kai ma damuwa sai ka samu kanta kana zaune ana ana zuba mata citta ana aunawa kana kana daddannawa kana daddannawa kana tuki ni yanzu ana tuki ana daddannawa ni na ga ganin direbobi muna tafiya za ka suna tuki suna daddannawa ina wannan ne kanta ne ana da daga kuma suna tuce su da dai a ka'ida na ka'idar tuki kuskure ne saboda hankalin ka ya rabu biyan ko ba haka bane ka'ida ana san kana tuki kai fokusin abu ɗaya ne kake yi amma na ga mutane suna yi suna da dannawa suna yi suna dannawa gudun je kada wannan rayuwar ta zo a kan haka to shi ne ake nuna maka cewa ɗan adam da kanshi ɗan adam da kanshi ranar lahiran zai ce ya ƙulu ya laita ni ƙaddamtu li hayati kai tona ni ko menene na gabatar ma da kaina zuwa wannan lahirar da an duba kawai sai ga duk awa ashirin da hudu ta kare miji hamsin ne kawai ya fara da jini sai ga mutum ya fashe da kuka ko sai ga jina cewa ma abna an ni mariya hada ka an je sultaniya kawai sai Allah ya ce da mala'iku ku zo magullu ku kama ma ya ta daure shi Allah ba ba ka zai bari ranar laila zai gaji ɗan adam yana faɗa cewa ma abina an nema ni dukiya na ba abin da ta tsina na mun to amma kai da kake yin abubuwan alheri wane bai da abinci a gidan shi ka bashi ka gane wane cewa yana da matsala ka taimake shi kai duka sai ga dukiyar ka amfane ka an gane wannan ko shine abin da ake magana cewa kai da kake da dama kake da dama da wadata ka gano makwabcinka wani ko makwabciyanka wance mijinta ya rasu ya barta da yara kama kame ko ake lokacin zuwa lokacin su taimaka musu kai ba ka cikin wanda in an zo lahira za ka rika cewa ma agna ni maliya dukiya na ba ta tsina na mun komai ba ko ba ka fara tunda kai kai aiki da dukiyanka a layi a duniya sai ka ta amfani ka ran lahira to wanda yake amfani da dukiyar da Allah ya bashi a duniyan nan ya raya layirarsa shi za ga an zo layira yana cewa ma agna anni maliya halaka anni sultaniya fawa da mulki aha shi ne da ya rago aha ma agna halaka anni sultan sultan shine mukamai da mutum ya rike sai ya je lahira na cewa mukaman duk da rike ba abin da suka tsira namu ne kuma haka ne za a ga mutanenmu da yawa sun rike manyan manyan mukamai amma ba za su iya taimakon addininsu ba ka kalla wanda ba musulmai ba suna samun wani mukami sun yi nan sun buga sun buga cocin su a nan sun ko ba haka ba ne yan hanya ne sun yi ma yaran su hanya sun sa samu ayyuka ba aiki da ba ayyuka a sosai kafin da muke magana da wani kafin nan muke magana da shi bayan la'asar suke faɗa yana daga cikin dalilin da yasa aka shiga sunan shi saboda shi musulmi ne da fillatani ne yasa ba a samun mai aiki ba amma duk waɗanda aka ba da sunayensu kiristawa sanatansu ya ɗauke su aiki ya sa an samu musu aiki shi sunan shi an ce a baya za a sa shi a sunan shi a cikin rotus sunan bai shiga ba amma duk sauran da aka ba da sunan su duk sun shiga ba kwanan da aka yi ya sai kwanakin bayan can ba aka yi ko zai ga wata hudu ko wata uku ne haka precisely wata uku ko an ba da sunan sunan shi ya kamata yana ci amma saboda cewa shi musulmi ne shi kuma sanatan da zai tsaya mai ba musulmi ba ne ta ka goge sunan shi aka shirya sunan shi duk sauran yanzu an ɗauke su amma mu namu ba za su iya kishin mu su taimake mu ba sai an je lahira za a ga da bakin suna faɗa halaka anni sultaniya mulki da position ɗin da Allah ya bani ya halakar da ni ba abin da ya tsina namu amma ka samu mukami ko ka samu dukiya ko wani post ka taimaki addinin ka da shi za ka wani wani a rayuwa ne ba za ka faɗa ba kuma abin da za mu yi ɗauka karatun da yau kenan ka gari amma yadda muka abin da haka za a samu ne a ce a sa shi a gaba za su yi mana ka gari kuma ka zuwa ji a lissa ba mu a lissafa mai ce ga abin da za ka yi sosai sosai da gaske ni shaida ne akan wannan ni shaida ne ni da nake maka magana yanzu ni shaida ne a Kaduna yana daga cikin wayan da aka wakilta za su gana da wani ɗan siyasa kafin zuwan mu wayan da ba musulmai ba sun shiga suna ganawa da shi mu ko musulmai duk mun zo mun zauna a wani hotel ne ba zan kira sunan hotel din ba duka musulmai ga muna haka kawai an yi layi haka an zazzauna haka sai na ce ma na ga ce ba wani tsari sai na ce akwai wani dacci da haka limani sai na ce mai ala zafa ta malam ya kamata mu zo mu dan tattauna fa me za mu iya tunkaran wannan ɗan siyasar da shi me zai mana mu musulmai wayanda ba mu ba haka suke yi ba sai wannan ya ce mun a ai malam ba da ya gane ba na salaha ba za ka shi wannan limamin shi ne yake gaya min ƙarara yake cewa mana ta dalilin ba zan zaɓi gwamna ba ɗan rufai ya gaya mu ya ce ba zan zaɓe shi ba kuma in ya bani kuɗi zan karɓa ce ko su ɗaya ba na sayan rufai haka ya gaya mu gwamna ya ya gane shi ai bayan ya gwamna ya koma kan wannan kujerar yanzu na yanzu ko gwamna ya gane shi ai ba su jituwa ina ai ka san ba za ka iya ba ci mutu ka san ba ci shi ke yin kaure gwamna ya zo ya gane shi in ga maka mutanen mu suka ki ba da haɗin kai mu tattauna bayan kafiran nan sun fito na gaban kuliya a jihar kajiruna da fatin sa hannu ba wai boye boye ba ba wallahi a gaban mu suka wuce da fatin sa a hannu suka wuce mu mu kuma muna zaune zuwa ɗan can an jima za ka ce to shi kenan bismillah mu shiga abin haushi abin takaici wallahi sai ka ga wani ya tashi malami sai ta sai ce ina godiya ga honorable lokacin sauka na a makaranta na ya turo min da kasa sako ya ishe wani sai ya tashi sai ya yabe shi ya ce sako da aka turo ya zo most ɗinsu abin da suka faɗa ke in haushi ba wani tsari shi da nan zai fito yana godiya da haɗin kai da malamai duk ya ba shi da za ta ga da za ta ga lura da titi da zai ke ta gagganawa da mutane kala kala in ba to ba ku da wani abu ni don haka yana fito fito fito to president a gaban shi zan ƙara ɓata mai lokaci ne bari ma ka ga abin da yake yace ga wani mutum can a daidai wurin kofa ya zauna duk wanda zai tafi ga kudin moto da an bayar a bashi shi wanda ya sa sunana a wurin yace in tsaya za mu je za mu je zan haɗa ka da shi Ya ce to shi ke ka je muna zuwa ka ɗan siyasa ɗan tada ne ɗan siyasa bai taɓa gani na ba ko da ke ba zan ce saurin cewa bai taɓa gani na ba amma in na san ban taɓa gani shi ana zuwa ana suna tahowa haka kawai sai ya kalli na kusa da shi kawai sai na kusa da shi kawai sai ce mai kaza ne inda ka san wata ba assalamu alaikum imam kaza kaza kwana da yawa ko abin sai daure mun kai da suna na da komai da yake kaza kaza kaza muka gaggai tsaye shi ke nan sai ni ma ya taba dumus yake haka yi shi ke nan ba ba mu da wani fakos kuma ka ce mun ga wannan nan sai hankali na ya ta tafiya wanda nake uku haka dama ake tafiyar da akalan al'umma musulmai
ba ba wani focus ba wani ba wani focus ba kuma wannan taron da nake biya muku nan yanzu ana rikodin na sani taro ne ba na malamai malaman addini za su gana da shi ba amma babu wani koke da za a iya presenti don Allah in Allah ya sa ka ƙara komawa matasanmu a sama musu aiki matasanmu a musu kaza kaza kaza ba wanda ya presenti
da ya zo nan ba ta abin da mutanen da rumu suke zama sun nemo yaran su ba ta aiki kuma a zai neman aiki
a kaga abin da bayan abin da ba su da shi karasa shi ne ba su da bayan agwani to kun ga yadda ake bayar da muku kun ga yadda ake bayar da muku ba muna faɗan wannan bane don mu ce wai magabatan mu sun yi kuskure ku ce abin da muke bara ba muna faɗan wannan bane mu ce magabatan mu sun yi kuskure a muna faɗan wannan ne mu da muke tasowa mu kawo gyara Allah kaɗai ya san inda zai kai kowanne ɗaya daga cikin mu a nan wurin yau ne kake gadon ka a nan wurin gobe Allah kaɗai ya san inda zai kai ka inda ka tsinci kanka ka iya tabbatarwa kama addinin ka hidima menene za ka iya bada gudunmawa ga al'ummanka wani shi ne abubuwa guda biyu da ya kamata ka yi fokusin a rayuwanka wani irin gudunmawa za ka ba addininka wani gudunmawa za ka ba al'ummanka wannan shi ne abu guda biyu wanda kiristawa suke rayuwa a kansa me za su yi wa addininsu cocinsu duk wani babba da ka sani kirista yana da gudunmawar da yake ba cocin su a zahiri ko a ɓoye al'ummansu ba sa ɓoyewa wurin hidimta wa al'ummansu wa'annan abubuwa guda biyu haka suke yi mu ne zai hana ni koyi bayan mu ne ma muke da wannan abu amma ba mai babu
ba wani nan aliyu ne kafa ka gani amma duk wani kaji inda ka shige jihar kaduna ba wajen kano milali duk za ka haka da shi ne ba da
amma ga yamu amma ga namun ba a
to wannan yana daga cikin abubuwan da muke so mu da muke tasowa mu kawo canji kar ka yi takkaci yashi cewa in na taimaki wani zai yi kuɗi ya kamo ni a kowa arzikinsa yake ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya riga ya wajabta babu wata rai da za ta mutu fashe sai ta cinye arzikin da Allah ya hukunta mata Kai! yanzu idan akwai arzikinka a China ka gan ka nan kana nan ko to kawai ana nan ana nan wani tudu wani gangare sai kawai da ta koma china kai yanzu zaka yi ta mamaki ta yaya za a yi je china ta yaya za a yi na rayu a china shi Allah ba ruwan shi ba mamaki kowa wani dan china ne zai zo neman wani wani nau'in cittan ya ce shi iri kaza yake so da an zo an gani sai ka kuma ya zama to kai ne ma kake ba kana aunawa sai ce ka rakani da ya ka raka shi ta ban san komawan ka Najeriya nan ga gida ga mota ga mata mun maka Allah mana ha ga matan dan wajen yi muke jira kullum waya sai dai muka wani gari muka zo muka da waya da muka fata da kwayoyi ya samu aiki biyu ko ta uku to haka Allah yake Allah ya hukunta abin shi yana ta kai ba kai kake tsara Allah ne ke tsarawa mun sani mutum yana da nashi plan din amma ba lalai bane nashi ya tabbatu na Allah ne ke tabbatuwa saboda haka kai Allah ka ya sani za ka tsinci kanka ka sa wannan a ranka duk lokacin da Allah ya wadata ka za ka yi hidimta wa addininka za ka yi hidimta wa al'ummanka wanda cikin al'umman naka akwai ɗan uwanka dan yana daga cikin kurakuranku sai mutum ya yi kwana ma'ana ya sha kwana sun kuɗi amma ɗan uwan shi ya basu cikin talauci abinda za su ci ma ba ka ji abin da ake faɗa inuwan jihinya da ne ka ji shi ina ya ce mana karatun mu na yau kuti kun damu shi ko ya zama wa'azi ni za mu tsaya nan kawai baba wani gobe ba zai zo ba zai ce ana wa'azi ma ake Allahumma amfana bihi